الله وسلامه صلاة العبادة والمقيم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة العبادة إلى الذكر والمقيم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والهدي عويت رسول الله كان مشفعا لنا الحج من نصر الضلالة سعدا ومن شد شمل الكفر أنفقه شبابا ونور الحج كان مسعدا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والهدي أعوذ برب الأرض جل جلاله من ساكنين حمله بل تقطعا أعوذ برب الناس مالك الدين من السلف أو أجل إذا أخذعتا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والهدي أعوذ برب الناس مالك الكريم من الذنب أو أجل إذا أتبعتها أعوذ برب الخلق والأمر الآلام من أين يلقى الدين يوما تصدعا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة سيدنا يزد والهدي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق حقه وبيان العزيز سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله ولم شيخ الاسلام على ابراهيم الناس على قول الاسلام yana faɗa a cikin wannan harafi na harabar ce hawaitu rasulallahi ba hal mushaffa'a ladal haƙƙi من كسر الضلالة زع زع yace hawaitu rasulullahi na kaunaci annabi muhammadu da shehu ibrahim na kaunaci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam baha mai suna daha mushabba'a da dalhaki abin baiwa fito a wajen ubangiji alfarma ke fasara ceto alfarma wanda Allah ya baiwa alfarma annabi ke ita wato kalmar alfarma ita kalmar alfarma wato kalma ce da wani martaba ce da Allah ya ba wa annabi Muhammadu shi kadai a filin alkiyama ke lokacin da hankalin halitta ya tashi wato kowace kowace kowace hanya ta kare duk wanda za ka ga kansa ya taimake ka to hanyar ta kare shi ma shi ma neman taimakon ne an kaɗe wasilar kowa an kaɗe wasilar kowa ranar da za a tashi dan da ake barinsa a nan dan da ake barinsa zai tashi da murmura da musibar saboda musibar ranar duk wani sunan tashin hankali an kira wa alkiyama da wani sunan kowace irin suna ne wanda kan wuce da kansa zai dinga ƙauna ko zai dinga roƙo a yi a yi hisabi shi ne tafi wutan ba kawai ya wuta ranar da uba yake guje wa ɗa ɗa yake guje wa ubansa ranar da mata kake guje wa mutum ta guje yake guje wa mutum a gane kuwa domin Allah ne ya kasance da tattalin da babu wanda ya sani shi a wannan tattalin sai manzon Allah duk annabawan da aka aka aka nemi su je wajen Allah za su ce ba mu san shi a haka ba an gani to saboda haka annabi annabi annabi isa da kan tunkare shi da shi kar ku haɗa kanku ba ta iya tankarar Allah a wannan yanayin sai an so da ka za a zo a tankari mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa ba cewa zai a ba ni ba ne duk wani tashin hankali ba cewa zai a ba zai iya ba kowai abin da kawai zai faɗa cewa zai ana laha ana laha zai iya zai iya rana ta ce rana ta ce an gani to saboda haka magalar wasu kari zafin Allah yana kirari ya tafi zai wa zafin jira Allah ya ce masa ka tashi a cikin jama'a baka abin da kake so haka za إلى أكرمك من كسر الضلالة ضعفاء wanda ya rusa kasar gabata gaba daya a lahira da alfarmarsa a duniya kuma duk abin da ɗan adam zai kai shi da halaka a kaga rusa abu kaga alfarmar da duniya ce da lahira ana gane shi ne shi ya ce wa ƙarshen shamrul kufri hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya daidaita shabrul kufur wato tattara da na kafirci amsar rubu'uhu gidajen kafirci inda duk ake bauta na ta wani Allah ake yi wa Allah shirka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana a duniya sai wannan wajen amsar sai ya zamo ne ya baba kango busasshe wanda ba kawai haka an gani da ya zama wa nurul haƙi hasken gaskiya da shakasha shi ne ko ina ta yawo a sarakara an gani da shi ne shirin yake cewa da yake da yake da yake yin rakin irin rakin ilimi irin rashin masu basira masu gane a ƙunzu da rabbin arshi suna roƙon tsari a wajen ubangiji kan arshi jalla jalalu wanda girman sai buwa girman Allah girma ne babu wani girma da za ka haɗa shi da girman Allah mai shi ko sun Allah min to da hukku an gane da addinin da حبله يجرى ولا أدينا إنت بيتا أتنا غطى عيشتنا كاية ذاتي ودم ذاك بيتا بطا في اللواء kamar ba ta ba a ga rabbi ai ya ci da ma gidajen gidajen wannan bauta ya zama kango to in ka bi cikin ruwa za ka samu to sai ka roƙon Allah ya shi da mun wani hanyar zuwa kango abin ya ce a uku da rabin nasu ina da matsari ga ubangijin mutane malin sirri mamalakin sururu wato nira salim da aibin salim shawai da kafin ka jayana da kurkun Allah wato kada a bi salim a ka salim kuwa kwatattun da za ku iya ganewa duniya ya dawo bashi da an gani an gane kalmu duniya ne biyu kulorin kudi kamar dan bata bata ne kawai sai a yaki dan bata bashi da ko ba an bar kalmu a harkar arziki to haka mutum zai kare sirri na Allah da sirrin manzon Allah ya kare asrarul anwar ya samu wato kwaɗi sosai tsakanin da da Allah kaga shi ne muloniya a wasan layin salbu sai ya zama ɓace wannan sarrafa ko araman da ya haɗa tilawa ya zama gangaren ya ce ko araman da ya haɗa tilawa ya zama gangaren haka da shi ana zuwa yana gyara allon mutane kawai sai a yawa gidi ba zai karanta fatiya ba ko an masala biyu ko ɗauko wanda ya yi ya yi masar ya doktor a harshen lambar turancin har masana turanci suka ce ka zama gwarin turanci haka suka ba shi ciwo kai da profesa a kan yaren turanci to salma ka ce ma kawo ya da wani kawai ba da cikin a mai salma to shi ne shirgo sai yana rufin Allah ya yi sarfi da da a cikin shi daga kan abin da yake kai ko kuma wato ya zama ne aka sa'a sa'a ya zo ya kaskantar da kansa zai da gaban makinsa makin ya ce ka da ya zo ka cewa da kai haƙi dan Allah akwai musulmai da ta gano to yana roƙon Allah da wani abu guda biyu mu Allah muna roƙon Allah muna kama kama da shi Allah kai mana haka kar a yi mana sulhu kar kuma ku sun kuka da kan bakiya sai ya ce a uzu da rabbi khalq ina roƙon tsari ga ubangijin lamarin a ga ubangijin khalq wal amr fasara ce nan gora ana roƙon wato tsari ga ubangiji mamallakin hadaratul khalqi da hadaratul amri lahu al-khalq wal amr a'a ko kuma ana roƙon ubangiji mahalicin wato rabbi ubangiji dan adam da lamarin dan adam an gani a'a ko dai wala wala da wani shi ne ga shi da karatu da sai abu da Allah ya buɗa shi yawwa an ara bi ainiya a ce da idani ya rani ibrahim ba gan wato rukunan dini rukunan aji sadda ko ta zafi ko ta tsaki a ce na gan shi yau mana biyar Allah ta kanura mu نعم
وأسأل يا أيوب يا أيوب ربنا بأن أنصر الدين القوم الموسع ثاني رسول الله أحمد مصطفى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بهذا العبد جهر تمتعا عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تطهير العبد نارا مسرعا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة فيها أم كريما موسعا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والمسلم شهود وأسأل النار وقوم الله يا حي يا قيوم وكما يا قيوم يا حي ina roƙon Allah wanda yake rayayyen sarki kuma da mamman sarki rabbana ubangiji bi an tansura dinar al-qawima ya ce miki addini wanda yake cikakke kaga rasmi ne da zuwa ga yaba mata yana rasmi ne wasu wannan rasmi ne cikakke ne har zuwa ga Allah ba ba abin da za mu ce wa manzon Allah sai da mu ce masa alhamdulillah kusan wuta wato ba maganin kamar a cikin baiwar saboda an haife ka cikin addini an haife ka cikin addinin an yi sallah da kai kana ciki idan kai fita wato yadda sahabbai suka sha wahala suka kawo maka addinin nan to da ka tabbatar ba karan abu bane yanzu ka duba misali a ce daga nan zuwa maka a kano za ka shiga bayan ruwa ba ka rasa cikin wasu sun kawo addinin nan kuma har yanzu kana so da gane Allah ya maka baiwa ka kalli wanda Allah bai maka da cikin addinin ba da kai ya fi yana ko wani baya daji ya daji sosai Allah Allah ne annabi ta Allah ne maraifa Allah ne wasu sai gane ke kuma shi a kan diri ya daji sosai har da kudu yana wasu ne sosai karfi da suke mata to ka kalle su ba ka yi ba ka jin wani abu da daji haka cikin kuma ka tausaya musu kuma ka yi musu addu'a Allah ka ba su shirya to kada ka ɗauki addinin ka kasa shi a baya ɗauke shi kamar alashi a kirkinta kuma ka sa hannayen ka guda biyu ka danne ba karama ba bane zakara ce mai kyau wajen kwacin abin kamar a buɗe rami haƙa rami gaba ɗaya a wawace shi sai a sa wannan ba a rike amma akwai kofar da za ka fita amma ba wuta a ciki ba ruwa ba fasi ya sunan wajen haba ji kawai to sai a waka ku a ciki kun san ana rayuwa to nan da yake rayuwa kuci sama to duk wanda bai shiga jini zai na kasa yana kasa to sai ka shiga zo kana ta wacewa kana ta wacewa amma ta shiga da neman zan Allah ya mata mata ba. Da zan ga wasu ɗan uwa kudu a wani wani sawar fatili. Sawar fatili su Maniru Koza daga sun turo a a wani gurfi sun hau kogon hira inda manzo Allah yake zuwa gidan Adawa. Abinda da muke yana faɗa a cikin su hawa dubu ɗaya ɗari hudu da hamsin wani takala biyu ne dubu ɗaya ɗari hudu da hamsin haka maza Allah ya kira wasu a lokacin kowa wata takala duk ƙarfinka duk lafiyarka baka isa ka gama hawa ba ta kai hutu a kalla ka shugar ko su ruwan bane amma maza Allah ya yake hawa ya kwana da kwanaki ya dawo saboda haka ba karamin abu bane mutum ya kalli martabar ya kalli bai da Allah ya yi masa da wannan addini ya ji daɗi kuma bayan an kama ka addinin addini shi ne gaggabin gababin cikin ka yana sai ka su kamar yadda kake kake gani an yi mota addini ba ya kafa fara in an yi mota sai an yi takardar kayan gyaran ta in sufana kaza ko roti kaza ko shiga da za a ɗaure za ka yi ya abu aka gaba a akwai wato kundin tsarin mulkin da yadda ta ce za a gyara to kai annabi Allah ya turo maka kan wannan abu manzon Allah Allah ya turo maka ka tuka za ka barka karfe kaza karfe kaza wannan yana kawai da Allah ba abin da za ka yi rike wa Allah wa Allah godiya kuma Allah ya saka manzon Allah ya ce amin na jago a nan kasa to Allah mai haka ijaji rasulullahi saboda albarkar ta manzon Allah a hamada da suna a hamadu ku ta fako abin dubewa ta ta farkunan annabawa abul qasim baban al-qasim al-malik balaji wanda yake bishari ya fata mushriki a wanda yake abu rakawa duk wanda ya zaka duk wanda ya zaka duniya uban alƙata kai ya rako an gane ko duk wanda ya duniya uban alƙata ne ya rako hakan an jira yana bashi maka naka Allah ka kama ya rakiya nan ba fa rakiya ba ce ta kasar rakiya kai sai da kada buwaya ka hukunta a kwakwalwarka gwamnan garin misali kamar nan gwamnan madana ya ce mala ba zan je kare kare kuwa in ka kada ba wani lokacin yi mun magana ba wai ce za ka raka gwamnan kuwa kada bin budawa in ka zo ka zo na ta kai halar da zaka raba da kuma wani jinar da wuce tana mune to a ce ka raka da wa ya ma alheri da yi a garin da gwamna ba ka raka shi kuwa kana jin rika balle a gaban muhammadu alaihi salatu wallahi wa salamu salatin Allah da ke sura Allah tabbata ga sabbin muhammadu da shi ibrahim salatin salatin biha da albarka wato ne فالأفضل wannan bawa tamatta'a wato zai zama yana jin daɗi addana sauran alaihi salatu lahi summa salamu salatun Allah da ke son Allah tabbata da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam salatu salatu bi hadi kari wato zal'an wannan bawan ko yulfa mutabba'a za shi yana abin mutabba'a abin mutanen sama da mutanen kasa kowa ya bi mun bi shi kuma kuka rana cikin hoton mazan Allah kaza alaihi salatu lillahi summa salamu salatin Allah da kai sun ana tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salata salatin da tasirul abdu ko bawa zai zama mutarra'a abu cika shi da san annabi addahra da wazama alaihi salatu lillahi summa salamu salatin Allah da kai su ana tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salatin salatin biha da ita ne musi za a same ni karima mutum ke karamci na koyi da halawar manzon Allah cikin karamci kuma mu wasa'a abin yalwata wa komai Allah ya yalwata mu duk inda na shiga Allah ya yalwata da kai ku ta tare Allah kai mana haka alaihi salatu wallahi summa salamu salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatin biha da albarkacin wannan salatin ne ulfi fuadi za a samu wato zuciya ta ne fuqannaha tana ne wadatuwa tana ne kana'a da duk abin da Allah ya yi mata kan da kore alaihi salatu Allah wa salam
عليه الصلاة والسلام ثم سلامه صلاة القرآن عليها مجرعا عليه صلاة الله ثم سلامه بها يهزم الآباب هزما ممنعا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه بها يهزم الآباب هزما ممنعا عليه صلاة الله ثم سلامه بها نعلم ثم بذا الخير شفعا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه بها حصر القربان أهل مربعا عليه مع الآل الكرام وصحبه ومن سلكوا نهج العلم تطوعا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والهدي shehu ta alaihi salatu wallahi summa salamu salatin Allah da gaisuwar Allah salatin da wato wura da hali za a gani tsawon wato mutadar ra'ad abin sawa suke da hali tsawon zamani biya saboda albarkar an sa da salati idan wata sanda ka gani wato a cikin sulke nake na ji na faɗa don ɗaukaka addinin Allah don kuma ya da koyar annabi sallallahu alaihi wa sallam alaihi salatu wallahi wa salam salatan Allah da gaisuwar Allah da tabbata ga annabi Muhammad biha wato da albarkacin annabi Muhammad ko kuma da albarkacin wannan salati da aka wa annabi burzaqul ahbab Allah yake azurta wato ake azurta masoyana wato da ake azurta su sun wata na kanka muman ma'awar take amintacciya ne hanawa ga ga tutar ana ji yayi wa kansa yayi wa kansa kamar zai wuce sai da kan yace Allah ya kawai abin da shi wannan yake so kawai Allah ya amintar da mu ka san duk abu da wato Allah ya amintar da kai a cikin abu ka gama shi yasa karshen abu da Allah ya ce wa na wato dai kuma kan guda biyu Allah ya ɗauko ɗan adam abu guda biyu ya sallame shi khawfu da huzun khawfu da huzun bakin ciki da tsoro idan an ɗauke maka su a shi kenan ya sallame shi kaga wata ayatan akan sallah da ba da tafi cikin cewa diwani ne karanta amma da ce ne alladhi yunfiquna amwalahum bil layli wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim sai falahum alayhi wala hum yahzanun haka sai ce ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun ajukum wa duk abin da za ka nema a wajen Allah ko addu'a ko sallah ce ka roki Allah ya amintar da kai daga abu guda biyu khawfu wa huzun idan ka ɗauke maka bakin ciki ya ka ɗauke maka tsoro Allah ya ba ku kaga can da Allah yake ya wa mutane Qurayshawa ila ku Quraysh ko ila ku Quraysh ta yau sai ita falle abu zura ba hada labai kamar suna neman dalili ita da zai kama wani gini me da ji ba mu nan kwan da su da ka kau da husu a roƙi Allah ya ɗauke mana dan arzikin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi wannan ya ji ya mana to Allah ya sa baka kan gara ciki a fitacciya da kuma ɗauke kwanku da husu alaihi salatu Allah wa sallam salatu Allah da gobe Allah tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya da albarkacin wannan talatin ne wato na gamu da dama ta tabbata mimman bizal abu canja cikin bizal kai yanzu an to haka ya yi wato bizal kai ne wato na dama ta tabbata da dukkan wanda yake aibata wannan bayar da in dai kana aibata bayar shi wurai ya aka da annabi ya ce Allah Allah ya ci mutuncinka kuna da yawa sai da kai karka fara aibata fara dan Allah kuwa koyo kuwa shi ci gaba da aibata fara an yi jifa shi ne dan an yi jifa ko ba ta bata in kudi ba dalil da kudi zai warware wannan duk da yake aibata fara sai shi yake da dama ta tabbata a gari a cikin a cikin da yake da uwarsa da da yake da uwarsa da neman kudinsa da lafiyarsa da jinsa da ganinsa da tsibiyarsa da zamansa da mutunsa da kowa da Allah ya ke samun nadama ne ita tana aiwa da kare shi kaka ba ta aiwa ta alaihi salatu lillahi summa salatu salatu Allah ya sura Allah ta fata ga mai sallallahu alaihi wa sallam ya da barkatun wannan salatin ne sakhira jirman jirman ake kore jina ko jiki Allah ya kore mun jiki wato jikina ya zama jikina ya zauna lafiya kawai in hallamar ba ta ba ta tafi kabari to kwanta lafiya kan kana ba ce me alaka ka kawai wani wajen shora da yarsu ya ɗan gudu rubutu kama a kan in shi gura ya sosai ya yana da kashin mutane na mutanen da su shugaban da yana da kashin mutanen da suka kafara wa shugaba kyau ya haɗa shi Ibrahim rigima da hukuma sosai wannan ciwo yana zaune a gona wani zai samu ciwo ce a yi wada ya rasu ciwo ce alhamdulillah za ka ɗauka alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah da ciwo ga alhamdulillah ta yawa sai ce kai alhamdulillah ku ta kamar yaya kama ya nan gudun layi shi bakin kare ce to ni ba yin wannan ba irin samu da kewa za ka zaka ya mun ya mutu na lalaje shi a cikin zuciya da ji ya na farci da mutu da mutu da mutu sa na da kwata kwata wajen bari fatal cikin yana da ke alaƙa na lalaba mutu da kwata kwata ban haifar ciki da ya mutu wannan nake wa alhamdulillah kuma kuma wala ta alhamdulillah wa ya mutu wai an huta an huta da an huta da dama da yake shi wato ko haƙuri ne to irin wani abin ya da ɗan a ya da kai ko shi mai ka yalbi zuciya ka baka biki idan kana so kai gaba ka daina kyauta duk da kake kamar ka jona doktor kashi na domin dole sai ka da kusurar kowa na kare a kan don ka shi aiki da Allah kuna gane ya babu ruwan ka da shi ka lalaba a cikin duniya in akwai shiri da ya ce don duk ka annaba a wajen in ka ɗauko ko shan yake maka ka ɗauko tsarin sharrin mai mai suna zan ka ɗauko tarin alkhairin annabi ba zai ɗauko ne Allah ya baka annabi annabi sai ka saka ta wata ma wanda bai isa kare kanka da komai ba sauro ma ya fi alkhairin sauro na ce sauro ya fi alkhairin ko ba komai ya danna mana malaria Eh? na lura haka so da haka lalace su ce ka ka kuru kowa da kake kamar annaba a ciki sai ka zauna lafiya sai ka zauna lafiya a yi kaga mutum yana cewa wai wane baya suna wane baya suna wallahi a gaba ne duk shi ba ina gaya maka a wane baya suna a wane maki ne na ba ne bai Allah dan annabi dan Allah waye wani ne dan Allah kuma maki na to in ko su shela ne ba san waye ne domin na san babu da zai yi zai dan falashi ka tambaye shi shi makin ko shi masoyi ka ce ni wani ya faɗa na wasu duniya bashi da alba awa ta nawa da mutum nawa da saka nawa ko shi kake fita da da yake shaura shekara da hukutu ko kwana da hukutu ko saka nawa ko kuce na ko awa nawa biya ga shaura nawa ya yabo to da da kuma shi da kare shi kuna lalibiyar kuma gaban ku ubansa ya mutu rike daure shi ko kuwarsa ta mutu bai daure ko ɗansa ko ƙaninsa ko wanda ko wanda ko cinsa ko nasa ni ya kaɗa kana ta wannan ya Allah hajji ne laye alayhi ma Allah Allah kira ne su hajji sadakan Allah ka baka da Allah ya mutu Allah sai sallama da masu girma da ta gaba kai a wata ne ka kai da hajji ayi da kenan sai da kuma kai da kudi bai da kudi yau to shine kaga kamar na kuɗi da wani a ke da kudi malu ba mu ke da kudi yawa kaga ya ci gori gumi ke da kudi kaga ko ai kana da kudi mai ke da kudi ba ka ka ko fada ba to ai da kudi yawa ai da kudi wannan layi wannan layi ne shi ma wannan layi ne wa man sarafu da dukkanin waɗanda suka haɗu na hajjar abincin tafarkin amintaccen Allah ƙawa suna ne bibiya.
وصول جميع الواقفين بحولها تحققه من لم يكذب برجلها وذوب فيات في المعارف لم ترم قد خسر الأصحاب عن ذلك شهويا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا يذكر والمسلم صفة الإله إلا جل جلاله وهم برسول الله قائليا حلفت يمينا إنني لا يدركني وأحد والأكل في حال حبها عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا يذكر والمسلم وقد علم الأسوار عني قديمه فوصل حبيب الله القلب وصليا وما قلت قولي شائعا متمسحا حمصني سكر يغيب أقيا ثلاث الله ثم سلامه ثلاثة تركينا إلى الذكر والهدي muna nan ya Allah raka za mu rufe karatu ya kusa ba za mu kai can azumi ba ba za mu kai can ashirin da bakwai ba da Allah duk wanda zai zo nan ya zo mana da farin yaji ko farin yadi kawai zai ke zama da jin kamar ranar ita gobe ne za mu rufe karatu saura kwana nawa kenan yau yawwa insha Allah za mu karatu kada ka ko ta fasko eh insha Allah eh farin yaki ne ke so ba ne da wuri saboda muna yin wata bid'a a ranar شرط أصول تبيع الماركتين بحبها تحققه من لم يكذب بربيع شوفوا شوفوا بركة كاتب saduwar wato gabaki ɗaya masu ruku bi habliya da igiya ta a ce duk wanda ya haɗu ne almajirin shehu ibrahim yana ruku da shehu ibrahim na haƙi da mata da mara da'awa ba an gane mallan muka duk da rabiya wanda duk da ya kare su ubangiji ba ko ko ta haka kawo ya tabbatar wato sun sadu da abin da suke yi an gane an gane ko ba gane ba wanda duk ya haɗu almajirar shi ibrahim cewa sun sadu da halarar allah sun sadu da halarar manzan allah kuma zaune suke da allah lafiya almajirar na hakika ba na da'awa ba wanda duk duk irin ta Allah ba ya ga shi ya yi shi a wajen shi wadda ta samu wannan abu. An gane yanzu. Wanda mutum nake tawa shi gano a tsibai bari in nuna shi. Zan su goma. Mataukin fayani yankewa ta tasta a ce na yanki tasta a gani na sa su wato a yadda ta ce ma'arifa shi san sanar Allah yankewa ya daji suka ya zama na sadu da Allah an gane an gane duk shi ana fahimta ta to faƙada faƙada faƙada fasurar al-qasaw hakika kudumai manya-manyan akabau sun taƙaita an tarbi sha'auya da karfage na cikin samun Allah. An gani? Bukin da Allah ya mai a cikinsa, mana muku da yaron. Allah ya mai buɗe a cikinsa. Na samu wato ma'arifa hakikanin ma'arifa da dukkanin kuɗa da ruwa da ya samu abin da ana zama kawai to na samu ne saboda ne da falala ubangijin mutane jalla jalalu mai girman daraja Allah mai girma da ɗaukaka da buwaya sula kenan in har da suna cewa to Allah kawai ya baka wannan wannan abin da ce a wa hubbu rasulullahi sayar annabi Muhammad da hanabi ya da hanabi suna annabi shi ne ta Allah ta yi na yi rantsuwa rantsuwa da babu kai a cikin ta inna ni ni Ibrahim la yuhibbu babu wanda zai so siwa al-abd sai wanda yake shi ne sarkin masu arziki shi ne zai so akwai sarki ba tare da ko wai eh kishe ta to afsa kenan wal afsa shi ne sarkin malikiya to fi halin da bugu da shi ne ke halin kina wata kaga yana kina shi ne sarkin malikiya annabi yana so na cin sarki masu aiki domin wa kada alimal aqawamu hakika kutubai al'aqawamu manyan manyan guraben kutubai na ummati muhammadu sun san annabi ibrahim ma shi da kan ne ba ba wa shirki ba kada ma ba da abin da zaka ba ki haka wanda kuma ba yi shi wasu gefe da kuke da zama shi ake magana wanda in an ce a sa hannu a sa mutuwa zai sa hannu to san ne a da Allah an gane wasu lahalullahi saduwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam wato bilfa ana kamu ana kamu wasu iya in ka zo kuna ka ji da ka da dukkan da annabi ba ko tsoro ba ko za ka sadu za ka sadu da ni an gani kaga aka yi ba zuwa ga mai yaga ba suka baki ake yi ko kai wata ayyala ta ta ma yawa suka ce kai zo ko kai wata kai wata ka ja wani a wani wuri ya fito kai ta mutu kamar ta sa kwalli da idugu a a gaske ne e wa makusan ɗauri ba faɗi wannan maganar shafi hannun shaɗari muka bacci hannu ko don kuli ba kuma ma masa da sukur ba ma yanayi ya shafe ne ba buga yi ba ɗaya da ke tajar da hankali قالوا لي ولا يكون ابو بكر ليس دخلوا على كفة وجعلنا على كفة وإن الخدود هذا المسؤول لنكي للأنام اللي عليها تقول سكت لنكي ولا الربط على التوليبة أرسل لي جعلتها سوى ذلك مرة عني wanda ya gani hakikanin ibrahim wa khatiya kuma ya ga abin da na rubuta ya yi abin wanda ya gani gani ne ibrahim ya duba kan wanda ya rubuta ne bai canza ba ko ya ga rubuta na yi rubuta tige tige tige tige bai canza ba alamin wallahi wani tiyata ba yau mai kudu da rana ɗaya
وما قلت هذا دون إذن وإنني لأكتم سرا لا يباح لغيريا وذا كله منه بسيد مرسل عليه الصلاة الله والنور شهيا عليه صلاة الله كل متاه صلاة تركنا إلى الذكر والهدي تنورت حتى تهيأت إنما جلال رسول الله حجر خفيا إفاضته منه إليه محبة وسبحان ربك التهويل زهيا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والهدي ومن سر هذا عدت شوقا ومكرما أزيد اشتياقا إلى تتدليا فمن لي بوجه الهدي وليتني أجاوره في عليه تمنيا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه تساوي صلاة الساكنين قبيليا عليه مع الآل الكرام وصحبه ومن سلكوا نهج المحبة كفيا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والهدي
can da yake cewa fajiratu kilma arifi lamtara lamtara ɗin ai mun fasara shi ba karatu mun fasara shi mun fasara eh yankewa ta tashi suka a cikin sanin sanin Allah lamtara ba wanda ya sai dogon kawai ba isa da cikin ba idan jirgin tashi ya tafi mota ba ta tafi wajen ba tsakanin da da shauran dukkanin kowa a kan kamar mota ne da jirgin nawa shi sa kaga zamanin na su zama yaƙi kamar yadda an gani shi shi ibrahim akwai wani abu da yake haɗuwa ya ba da kanta menene shi ya suna abu harafi a a ismun wa fi'lun wa harfin su suke haɗuwa su ba da jumla ko to ko wato misali na fitara mun zan ba ku an san menene اسم وفعل واسم الشيخ إبراهيم النبي محمد فعل ينسى النبي محمد حرف هذا النبي محمد صراحة الجملة جوانب جنة an gane shi ya fahimci Allah a haka kuma Allah ya masa bawa a haka kuma Allah ya bashi annaba a haka abinda zai baka mamaki ne ba kowa ne za ka bashi da gudu ya za ka maka ya zana abu da kyau zan nana ta ba kowa ne za ka bashi da shauri da biyu ka ce zana mun da zuciya ka Allah misali ba ya kamata ya zana abu da kyau ne da ne a cikin labarin da ake bashi a akwai jihar nama a akwai walaki akwai sakara akwai raza akwai hauhau a a watan daɗin wata kai a yi a kadara ta da Allah watan ya faɗo a kai an gane ta ka su wani da ka tashi zara wallahi ya ce a zana manzan lafa sadaka mun kuma duniya Allah ala gani wani ne wahaya ta kasance wani ne wahaya ta kasance suka da rana mata Allah mummuna bayan shi wancan kan to yadda kai wa Allah wani mutum shi wani ba haka wa Allah ta ba Allah kula bisa yake ina inda bawa na yau yake ne da su in ka dauka gure in ka dauka an gano sadaka Allah ya fi kuma ya fi kowa kwakwalwar kuna ta ɗan mai wani ɗan kaɗan ne kar ka zara kan mutum kujera da wani illa shi ne ka hauka busa ka ji mutane kana kai cuta abin da baka gane tambaya a gaya Allah ya baka komai kuma ba abin da Allah bai ke bayan bayarwa ba da Allah yana ganewa kada wani duk barewa a zuciyarsa kaya haka ya haka a wani kai wannan ba mukamin Allah bane Allah ya shigar Allah zai bata barka kar ta kake buɗewa har ki ba ka tantance garin kayan goro da shiga ha ina ka ja yace wa kuntu haza ban faɗi wannan maganar tawa ba dole idan so da izini daga halara zuwa ka faɗa amma wa inda kake sani ni ibrahim bula ka tuno sirra ina koyi ma wani sirri da ba zai faɗa ko kowa la yuba da kairiya baya yi wa ko ina ya sama tattara kawai ka tafi dai kawai a da kake da an gane to bari ka tsada shi wani amaya da naka gari agwa ya fara ya fara wasu suka guda uku masu zai ya ce wa za a ga kuma ina abun da zan zabar kamar kamata fuskanu ban same su ba sai sun kuntu a yi da mutane kawai sai soyayya dan soyayya wato wato shugaban ma'aikatan Allah da sauran na annabi Muhammad da sallallahu da Allah muna ga mutum da haka ne alaihi salatu wallahi lakin Allah ta fata da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk da haka ba ba ma tsaya ruwa ya kushi sai ƙara roƙon wani ruwa da abu yake Allah ba na annabi da sallallahu alaihi wa sallam ya ce wani cikin sha da ƙara ɗaukaka lamarin da na da shi Allah gosa faɗi ne da shi shi ne su yau Allah ya kusa duba ana maka da misali yanzu kamar kai ne da da zuciyarka dan Allah ka tashi daga wata gurgun da nan da kai ba dan da kallon Allah ya kyau kamar babba ne mai kyau ku je da kallon Allah a wata sanar ku dawo ku da Allah kallon abu da kyau ke ko shi komai sanarwar ku ya ce na hango annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wani irin hangowa akan جلال رسول الله وتفرجين جلال محمود حجر الكثير يعني غير أسير وتسناني سناني يوم كتب إيجانا وهي أسر محمود يأخذ أسر قلوكتا عشان ميسا يأخذ أسر قلوكتا أي تأخذ الله ليه دي تقول وإفادة shi ne ya fararo abin da ka sani da abin da baka sani ba da abin da baka san baka sani ba da baka san baka san baka sani ba minhu daga Allah ilaihi zuwa ga Allah yayi masa da mahabbata da soyayya kawai ifadatuhu minhu ilaihi mahabbata Allah ya fararo lamarin da sha'anin ko manza da ko manza da ko manza da ko manza minu daga Allah ilaihi zuwa ga annabi Muhammad mahabbatan don muna san bawan za hai wa subhana rabbi yake sarki ya tabbata ga Allah zakkaruhi tajalliya wanda ya tasdiki rushi na wajen tajalliya na iya gani ya tabbata gare gare shi ya kai ya yi hankowa tana warta hudu to shi ma tajallin na gani a kai magana annan na ga maka tantar shi da suka gani amma an fara da zuwa ba ta da gado ya to subhana rabbi subhana rabbi dakka ruhi ta dunya ni ma la ta ruhi na wa dakka falan ma tajalla rabbahu jawl jalahu bi dakka ko na dakka ne ma kan ko da ya gado wa na an gudu annabi muhammadu tanawwaruhu fi halatihi ومثل هذا الغرض اللي بدأت أنا قام كنت شوكا لأن كنت بسوريا وما قرب النبي تو شوفوا أبو يا يا يا نبوا أقالوا سوير أقالوا كشي كما أقالوا سوير kuma a tsaro wato ne da dandiya a ƙara kusanta ne da aka ba ba hakura yi ba ba ƙara kama yake ba mani yin wasu wane ne zai lamunce mu saduwa lil habibi da masoyi walaita ina ma duk ibrahim ku jawo ku zama kamta annabi fi halakun ya cikin wannan halin na daga an bushe amma faɗa ya kuma da guni fa nake ai wa zai yi na guni taɓa ne a don guni kawai na ba zai yi ba ba ga da waya in kun gane ba ba da wani da sarfin lafi sun masarar kawai sarfin Allah da sarfin Allah tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wato wannan salatin da sawu ce daidai da salatin da yake na sallar masu ambato wato azzakiri na wazzakira cikin wazzakira to ke kaga su da kan su da karshe a mukamin da kaza bene da guda goma to su ne na karshe ko bai da zakiri na inda almuslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمستبكر والمستبكرات والصائمين والصائمات ولا يدرك لكم العاجلات نوع والذاكرين الله كثيرا والذاكرات wannan salati da zai zai da irin abbasan da su wannan muzakin salati da suka yi ubayya da zuwa wannan salati da kar da ne ne zai da da abbasan da suke duka abin da zo ne kaga ba shi ya kaga ba san Allah ne da yalwa ne alaihi wa alihi kirai da sahibi salatin Allah ya tabbata ga Allah manzo Allah sallallahu wato masu girma da sabon wa man salafu da dukkanin wa'anda suka hadu na hadal muhabbat wato tafarkin nan na soyayya abin ya kafa kibarai kun yanzu ala ba to Allah ya ba mu lafiya da kuma lafiya Allah ya mu zauna lafiya Allah ya kiyaye mana mutuncin Allah ya saka shi Ibrahim da alkai Allah ya kan Allah ya ya saurara su mun Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka da alkai Allah ya saka shi da alkai ma shi da yake kwankwada mana wannan zuma din Allah ya saka musu da alkai wato akwai wani waje da ke magana dangane da mutum ya dauki zuciyarsa hayau ba tare da kowa a ciki ba wanda sai tunatar da ni wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana manzo Allah yana zaune da sahabbansa masu girma sai ya ce yanzu wani mutum dan aljanna ne shi sai aka ga wani mutum ya shi shi bai san manzo Allah ya faɗi wannan maganar ba amma sai aka ga wani mutumin ya shigo ya zauna an gama karatu ya tafi washe gari sai manzo Allah yana zaune da sahabbai sai kuma cewa yanzu wani mutum aljanna ne da dauka ranar ana zaune sai manzo Allah ya kuma cewa yanzu wani mutum dan aljanna ya shigo sai wannan mutumin da ya sake shigowa banda sai ba wani sahabi Abdullahi bin Umar mamaki sai ya sa ya tafi takanar ta Kano yadda ya ce wannan sahabi dan ya ga me yake ya je a matsayin shi ba ko ya karbe shi hannu biyu ya ɗauka rana sallah yake ya kwa ɗauka kullum azumi yake sai ga mutumin kawai kullum bacci yake sai ya kwanci yasa da dare ta bacci can karshen dare sai ta yi sallah sai ya shigo masallaci sai abin ya ba sai na abdullahi dan wani mamaki ki ka ji ka ji fa abin da annabi ya faɗa ni kuma na zo da kai ya ibada ka da dare ya azumin ka ya kaza ɗinka ya kaza ɗinka amma sai na gaba ka komai sai bacci sai can dare ka tashi kai sallah ya to ni ban san ina wani abu ba amma in ma dai akwai wani abu da nake na san duk lokacin da na zo zan kwanta a shimfiɗata na kan ce ya Allah duk wanda ya fata ni duk wanda ya zake ni duk wanda ya harare ni duk wanda ya da ni duk abin da kai mun Allah na yace ma wannan mutum ina fatan ni ma Allah ka yace ba na kwana da kowa a zuciyata wannan shi ne ya sa ya samu wannan daraja to shi Allah ya saka mana wannan abu ne mai kyau ka ji ba ka san komai a zuciyar ka banda manzon Allah in ka saka manzon Allah a zuciyar ka to kowa bai ne da ne ba wanda zai zage ka da haushi ba wanda zai da kai ka ji haushi ba wanda zai bata ma ka ji haushi saboda annabi ne a zuciyar ka shi kuma annabi mayar wanki ne ya rawaci zuciyar ka ya fi karfin ta ina za ka bawa wani waje har ya shigo ya zama ya bata maka rai to Allah ya saka mu shi da alkhairi shi bayan Allah ya saka mu da alkhairi kuma kuma Allah ubangiji ta Allah ya ba mu fahimtar wannan babban littafi da ake karantar da mu Allah ya kara mana soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya faranta ma Allah ya saka maka da alkhairi wannan makaranta Allah ya dauka ka Allah ya fahimtar da masu a yan makarantar wannan babban littafi da wannan babban manzo mai daraja sallallahu alaihi wa alihi wasallam فاتحة سنة الفاتحة iyayenmu da suka gabata Allah ya gafarta musu wanda muke tare da su Allah ya kara musu lafiya Allah ya ba mu ikon yin biyayya gare su ‘ya'yanmu Allah ya musu albarka, matayenmu Allah ya musu albarka, matayenmu samari da ‘yan mata duk Allah ya kawo mutu na kwarai. Allah ya wa garinmu albarka, Allah ya wa kasuwancinmu albarka, Allah ya wa sana'o'inmu albarka, Allah ya mana albarka, Allah ya wa kasanmu albarka, Allah ya mana kunci, ya yi mana kunci da talauci da wannan masifofi da suke damu mu. Allah ya ya kawo mana amana da aminci, albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Fatiha, salatul Fatiha. لله رب العالمين اللهم اجعل الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابي بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وارحمه انت الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين